ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Guriya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake ba mu daman halartuwa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta tara da watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka fi tabbacinsa har zuwa ranar tashin kiyama Allah tabaraka wata'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya cikin surat yunus aya ta talatin da hudu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أمن لا يهدي أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم ما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ودعوا من استطعتم من دون الله إن بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون
Allah tabaraka wa ta'ala yake kul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'id yace ya ma'aikin mu ka tambaye su shin akwai daga cikin abin shirkan su abubuwan da suke bautawa koma bayan Allah man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu shin akwai wadda yake iya fara halitta sa'annan ya maido da halitta kamar yadda Allah tabaraka wata'ala zai maido da mutane gabaki ɗayan bayan sun gama rayuwa sun mutu an binne su Allah tabaraka wata'ala ya sake maido da su shin daga cikin abin da suke yin shirka da shi akwai wadda yake iya yin hakan malama su ce wannan tambayan ba tambaya ba ce wacce ake sauraron jawabi ba tambaya ce wacce dama tana kunshe da jawabi jawabin shi ne cewa babu domin su ma karan kansu abubuwan da ake bautawa din nan an halicce su ne da haka yin halitta da kuma maido da halittar bayan halittar nan ya zama mundal ya zama babu shi wannan abu ne mai sauki a wajen Allah وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول يا أبنجي كنونا من yaya kake rayar da matattu qala awalam tu'min Allah tabaraka wa ta'ala yake shin shin baka yi imani bane qala bala yace a'a na yi imani da cewa yayi na'am da bala da na'am ma'anan su daya amma kuma suna da mahallin yake bala a larabci da cewa ya yi da Allah ya ce baka yi imani ba ne sai ya ce na'am ma'anan zai zama eh ban yi imani ba yace bala walakin liya kuma inna qalbi yace na yi imani amma domin zuciyata ta samu natsuwa قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله تبارك وتعالى yake to bari mu nuna ma yace ka ɗauko tsuntsaye daban-daban guda hudu jinsin tsuntsaye daban-daban guda hudu sun majala da kulli jabalin min hunna juz'an sai ka yanka tsuntsayen nan ka yanke kan tattabara ka kawo wani nau'i daban na na tsuntsu ka yanke kansa ka yanke kawunan guda hudu sai ka ɗau gangan jikin wancan wancan tsuntsun ka haɗa da wannan Ka- ma'ana guda hudu ka cakuɗe su kan wannan na nan kan wancan na nan kafa ko wancan na nan kafa ko wancan na nan kafa ɗaya wancan can buka fitin ɗaya wancan nan can nan yake idan ka kasa su gida hudu a cakuɗe ba yake sai ka je ka aza su a kan duwatsu kashi hudu din nan kowane kashi ka kwashe a rarrabe kai daban kafafuwa daban fukafuki daban hanji daban wuya daban sai ka je ka hada a can wanda ka je ka aji a can a wajen sai hudu sai ka tsaya a tsakiya sai ka kirawo kowane tsuntsu da sunanta ya ci na ka ta'aya kowace daga cikinsu za ta zo a gare ka suna tafiya kuma hakan aka yi nabiyullahi ibrahim ya yi haka ya hado tsuntsaye kaloli daban-daban guda hudu ya yanka su ya cakuɗa gabobin jikinsu ya je haka zai tsaya a tsakiya zai kira nau'i ɗaya daga cikin tsuntsayen ya kira tsuntsun da sunansa sai tsuntsun ya je kai ya je ya haɗu da kafa buga su ji su je su haɗu da juna an ji su haɗu da juna haka nan suka haɗe suka suka zo suka same shi bayan da hannunsa ya daidai ya yayyanke babu bai iya yin wannan tsaiwa sai Allah. Wannan fir'aunan zamanin Nabiyullahi Ibrahim har ila yau, lokacin da Nabiyullahi Ibrahim ke kokarin fahimtar da shi wane ne Allah. Wa yi kala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Ibrahim yake ni Ubangiji na domin shi ma yana iddiyaɗi cewa shi Allah ne. Ibrahim ya ce ni Ubangiji na wallazi yuhyi wa yumi shi ne wadda yake rayarwa kuma shi ke menene shi ke kashewa. Idan ka ga wani abu a raye to Allah ne ya rayar da shi. Idan ka ga wani abu a mace Allah tabaraka wa ta'ala shi ne menene shi ya kashe shi. shi yasa za ka ga wani bugun da za a yi wa wani ya mutu a take wani sai a mai irin wannan bugun su tubu bai mutu ba me ya hana shi mutuwa lokacin mutuwa shi da menene ba bai yi ba lokacin mutuwa shi bai yi ba da haka Allah tabaraka wa ta'ala ba kaifin wuta ko kuwa a karfin bindiga ba ke kashe mutane ba za ka je ka ga hatsarin mota ka ga motar motar kamar yadda ka san an markaɗe motar amma kuma a ce maka waɗanda suke ciki sun bere ne sun rayu sun fito lokacin mutuwar su bai ne ba bai ba Allah shi ke rayarwa shi ke kashewa yake kawai ana ofe wa ofe yake ni ma ai haka wato ai wannan ai wannan ba ba ba ba wani wato wata siffa ba ce wacce ni ma ba zan ce yi ba kawai ana ofe wa ofe yake to me yake sabon abu a cikin haka ni ma ai ina iya kashewa ina iya rayarwa kamar yadda nake iya kashewa malama suka ce ya nemi ya gwada wa annabi Ibrahim yadda shi yake rayarwa kuma ya kashe sai ke a kawo firjinoni biyu da aka kawo su a fadarsa sai ke a yanke kan wannan aka yanke kan wannan aka kashe shi yake kaga na kashe shi ko wannan kuma shi a bar shi shi din ba ma wakaci ba uban waye bai wannan ran da ke tare da shi da kama a kawo shi wannan ai ya kawo da ransa ne ko to waye ba shi ran ran na wane ne na asali da ke cikin wannan kai kawai wancan Allah ya yi amfani da kai ne kawai ka kashe wancan kai sababi ne kowa yana da irin nashi sababin mutuwarsa amma wannan ai yana da ransa da Allah ya halitta da shi sai ka kawo wannan da yana so ya zo daga gaske shi ma yana yin wannan wanda aka sauke kansa din nan sai ayi da shi a dawo da shi wannan shi ne harkar hankali amma ya kawo biyu ya kace daya yake kaga na kace wannan na rayar da wannan Nabi Allah Ibrahim ya ga cewa wannan mahaukaci ne maimakon ya ci gaba da sha da shi akan wannan nufsan sai ya ce to tunda baka fanci wannan ba ya ce ubangiji na ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib ubangiji na shi ke fitar da rana daga mafitar da kai ka canza wannan tsarin ka fitar da rana daga mafaɗar rana فبهت الذي كفر da wannan a wannan gaban aka gallabe wadda ya yi kafirci Allah ya ce ka tambaye su shin daga cikin mutanen da suke bautawa ko kuma gumakan da suke bautawa akwai da yin halitta kai idan kuda ya sace wani abu daga gare su ba za su iya fashewa ba kuɗa ba su ba su isa su kwace ba amma wai waɗannan abubuwan suke bautawa قل الله قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد kace Allah shine yake fara halitta sa'annan ya maido da abin da ya halitta fa anna tu'fakun to mai yasa ake karkatar da ku bayan kun san cewa waɗannan abubuwan da kuke bautawa ba su da hali ba su da karfi da za su iya halittan komai kul hal min shuraka
هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف
Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ma'aikin mu kul hal min shurakaikum man yahdi ila al-haq ka tambaye su ce shin akwai daga cikin abin shirkan abubuwan da suke hadawa da da Allah cikin bauta kamar yadda muka faɗa sun yarda ba akwai Allah shi yasa ma ai idan suka shiga wani hali na tsanani ba su kiran kowa saiwa sai Allah ita shin akwai daga cikin abubuwan da suke haɗawa da Allah suke bautawa baikin Allah man yahdi ila al-haq akwai daga cikin wayannan abubuwan wadda ke iya shiryarwa zuwa ga gaskiya ta hanyar bayanin gaskiya da kuma shiryarwa zuwa ga gaskiya ko kuma ilhamin gaskiya da kuma datar da mutane zuwa ga gaskiya. Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ke yin wannan. Kulillah wahdahu ka ce Allah shi kadai yahdi lil haqq shi kadai ke shiryarwa zuwa ga gaskiya bil adillati wal barahin وبالإلهام والتوفيق تهيا دليلي تهجوجي يقوم إلهامي wani sai ka karasa yaya ta ina ya tsinci shirya wani ilhami Allah ya mai wani datarwa Allah ya mai wani sai ka je ka gani shi musulmi ne amma in ka kalli abubuwan da ke kewaye da shi gaba ɗaya babu wani dalilin da zai sa ya shiga musulunci amma kuma tunda Allah na nufin shi da musulunci sai kaga ya mene ne sai kaga ya shiga kaga iyayensa danginsa abokanan hulɗarsa wajen aikinsa za ka ga obstacles ne game da baya amma kuma sai ka ga ya shiga musulunci dan Allah tabaraka wa ta'ala ya mai hidayatu tawfiq ya datar da shi wal i'anat wal i'anat ila suluki aqwa min tariq shin akwai daga cikin abubuwan da kuke bautawa koma bayan Allah wanda ke iya taimakon mutum akan bin wato hanya madaidaiciya akwai wani mutumin da ake ba da labarinsa a turai don ka san cewa shirya duk lokacin da tunaninka a zuciyarka ya kai ga cewa kai fa musulmi ne kai fa Allah ya shirar da kai wallahi ka dinga godewa Allah domin Allah ne yake shirarwa kana daga cikin mutanen da Allah ke son kamar yadda muka karanta cikin wani hadisi a baya cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana bayar da duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma kuma bai bai wa imani face wanda yake ne wanda yake so amma duniya kowa Allah zai bai kowa duniya domin duniya ba komai bane a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan mutumin yaya ya musulunta ya musulunta ne babu wanda ya mai da'awa babu wanda ya kira shi zuwa ga musulunci wani musulmi ne a turai ya bada ya bada order qur'ani ya sayi qur'ani online mai fassara ya siya online da aka zo delivery din qur'ani nan kamfanin delivery din sai suka yi kuskure maimakon su kai wa wanda ya yi ƙur'anin sai suka je suka yi delivery a wani adireshi daban ta hanyar kuskure shi wancan da ya zo sai ya zo ya ga an delivery mai wani package shi kuma wannan daga ina sai ya ɗauki wannan sai ya shiga gida sai ya buɗe sai ga wani littafi bai san wani irin littafi ba kawai ya kama karantawa shi kaɗai ya ta karanta Qur'ani ya ta karanta Qur'ani har ya zo ya musulunta shi wancan da ya ba da fodan alƙur'ani bai ga Qur'ani ba to ya ya rubuta korafi cewa na yi odarin Qur'ani online a rana kaza kuma na biya ga rikin dina ga ajiyar sun dina ban ga Qur'ani ba da suka yi tracing sai suka cewa eh su sun yi kuskure ba wannan adireshin nasu suka yi delivery ba da suka je su yi retrieving sai suka je suka samu ai mai gidan ya riga ya ɗauki paket ɗin ya bude har ya musulunta ka ga shi bai shi Qur'ani da kuɗinsa ba ba a bashi kyautar Qur'ani ba bai nemi a mai bayanin musulunci ba amma tunda Allah na nufin da shari'a ne ya faru Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mai shari'a ta wani ta wani sababi akwai wanda ke iya yin wannan in ba Allah ba Allah kadai ke iya yin wannan Allah kadai ke iya yin wannan dan haka Allah kadai shine yake iya shiryarwa wayannan abubuwa da kuke bautawa koma bayan Allah ba za su iya ba Allah tabaraka wa ta'ala yake afa man yahdi ila al-haqqi أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى شر ودى يكي شريا وازوا كغتيا شين يمتن تنتن أبيش أكدي تاكد عبادة كوكوا ودى بايا إيا شريا وا إلا أن يهدى فإذا الشريا تشي فما لكم كيف تعلمون ويمي كي دامو يا يا بوكي وبوكي ina hankalin ku yake tun da wannan zancen ba abu ne wanda kuke ja ba su ja da wannan zancen ba Allah yake fama na ku ni yake damuwan ku kai fa tahkumu yaya kuke yin hukunci ina hankalin ku yake har ya kai da cewa ba za ku iya fahimtar cewa Allah kadai shine ya tantance a kadai ta da ibada ba وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون
Allah tabaraka wa ta'ala yake waɗanda suke shirka suke bautawa wa abubuwa baitin Allah wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna mafi yawa daga cikin su ba su bin komai face ne zato Imam Sa'di rahimahullah ta'ala yake me yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake zato suke bi yake domin ai haqiqatan laysa lillahi shuraka yadda hakikarin al'amari shi ne cewa Allah ta baraka wa ta'ala bai da menene bai da abokanan wato a a a a mutane ko ko su abubuwa waɗanda za su iya kwatantawa da shi har a dinga bauta masu wannan shi ne a hakikarin al'amari yake wannan zato ne kawai suke yi cewa waɗannan abubuwan za su iya bauta masu wato baitin Allah ko kuwa a haɗa su da Allah cikin bauta inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a shi kuma zato baya wadatarwa da komai cikin gaskiya inna Allah alimun bima yaf'alun lallai Allah tabaraka wa ta'ala masani ne wanda ilimin sa ya gane abubuwan da suke aikatawa ta baki daya wannan karishin wannan ayar akwai gargadi a ciki maluma suka ce wannan gargadi ne na cewa Allah na kallon ku Allah ya san abin da kuke kuke aikatawa kuma yana jiran ku. shi yasa ba a gina addini a kan zato ba a gina addini a kan zato domin shi zato bai wadatarwa ga gaskiya dole mutum ya nemi gaskiya ya san hakika kai ba za ka zaci ka za ya kamata a yi ba shi kenan sai ka kama yi Allah tabaraka wa ta'ala alimun bima yaf'alu na'am
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله wannan alƙur'anin zai yiwuwa da zanto kirkirarsa aka yi ba daga wajen Allah yake ba yani ghairu mutasawwar abu ne wanda ba za a ma iya imajinin ɗinsa ba cewa cewa kirkirarsa aka yi ولكن تصديق الذي بين يديه kamar su wayannan mutanen da suka kasance mutane ne ma'abota balaga da fasaha cikin larabawa su ma da shaidansu cewa wannan ba maganin mutum ba ne ma'abota iya zance a cikinsu dukkansu sun yi ittifakin cewa wannan mutum bai isa ya iya irin wannan magana ba أما ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين littafi ne wanda yake gaskata littattafan da suka gabace shi shi yasa aqidar musulmi shine imani da littattafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar gabaci ɗayan su littattafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ya ambato su cikin Qur'ani cewa na saukar da littafi mai suna kaza al-injil والزبور التوراة صحف إبراهيم da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin da ya saukar ga al'ummomin da suka gabata musulmi yana imani da su a yadda Allah ya saukar da su kafin tabdili ma ba wai wanda suke yawo wanda suke rike da shi a yau bane wanda suke rike da shi a yau din nan akwai gaskiya akwai gaskiya a ciki kuma akwai menene akwai karya sun garwaya shi sun baddala abubuwa da yawa a ciki shi yasa ai suke da revised editions za ga wannan an yi an yi revised din shi ne shekara kaza bayan kowace shekara nawa nawa ne suke zuwa wani kwamiti ko a ingila ko a america suke haduwa su zo su duba littafin su cire wanda suke ganin wannan ayi diritin ɗinsa shi yasa idan ka kalli bible din wasu lokutan zaka ga zaka ga a a chapters din da verses din su nambobi ne kawai an shafe an shafe content din number ne kawai zaka ga ba number kaza amma content din an yi ne ne an yi deleting ko kuma ka gama ganganin suna ta canzawa suna ta canzawa a yadda zai dace da son zuciyarsu So, wannan littafin da suke rikewa da mutum ya saka a hammata yana fitsari a tsaye ba shi bane muke yin imani da shi ba. Muna yin imani ne da wani littafi mai suna inji wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da kuma wani littafi mai suna at-taura wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da az-zabur wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wanda muka san cewa a yanzu an tamfarin da kwantar ɗinsu. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه باب فوقنت أتكن القرآن من رب العالمين القرآن نن daga wajen ubangijin talikai yake Allah tabaraka wa ta'ala sai yake am yaquluna tara shin suna cewa kirkirar qur'ani manzon Allah yayi ko ba suna cewa ya kirkiri Qur'ani ba ne za ka ga contradictions yau abin da suke faɗi daban gobe abin da suke faɗi daban Allah yake ba sun ce ya kirkiri Qur'ani ba ne to shi kenan tun da kirkiran Qur'ani manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallam a bakin mushrikai tun da sun ce ya kirkiri Qur'ani ne to qul fa'tu bi suratin mithlihi tunda shi mutum ne kaman kuma kun ce ya kirkiri Qur'ani kuma kunan nan ma'abota fasaha an san ku ma'abota balaga ma'abota iya magana kamar yadda muka faɗa kowane annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ki mu'jiza wacce ta dace da zamaninsa Nabiyullahi Isa ya zo a zamanin kwararrun likitoci Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bashi mu'jizozin sa likitoci da suka zo suka gani suka suka fahimci a wannan wannan bai da alaka da likitanci wa wallahi babu likitan da zai aikata wannan wannan ba ba na mutum bane duk iya likitancin ka ne ran da mutum ya daina numfashi ne zaka hakura ko to idan mutum ya daina numfashi annabi Isa sai ya maido da shi ya dawo da ransa bi iznillah يحيي الموتى بإذن الله ba mayyit ba ba Allah ke mauta matattu jawo wani yake rayarwa da izinin Allah tunda a zamaninsa abin da ake alfahari da shi shine korewa cikin ilimin likitanci Allah ya ya turo annabi sai aiko shi da mu'jizar da ya dace da wannan zamanin sai yake yin abubuwan da a cikin ilimin da yake barke su babu da iya yin sa Nabiyullahi Musa a zamaninsa masu sihiri ne suke cin kasuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mu'jizar da masu sihiri da suka zo suka gani sun san cewa in dai sihiri ne in dai sihiri ne to wallahi wannan ya tsere wa sihiri wannan babu kamannin tsakaninsa da sihiri sihiri ba zai iya zuwa kusa da wannan ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bashi wahyi al-mu'jizatu al-khalida Allah yake to shikenan ai ku mutane ne wanda aka san su da fasaha da iya magana da iya tsara magana kuma tunda kuna iddia'in cewa kirkirar Qur'ani yayi kuma mun saukar da Qur'ani bilisanin arabiyyin mubin to قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. kenan ai ai wannan al'amarin mai sauki ne tunda Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ce kirkiro wannan to kuma ku kirkire ku tambatin ku sura ɗaya kawai cikin alqur'ani kuma a wannan kalubalen Allah ya Allah sai ya ce wad'u man istata'tum min dunillah kuma an ba ku dama ku haɗa karfi da karfe wajen ƙoƙarinku na ku fitar da sura ɗaya mai kamanni da sura cikin alkur'ani in kuntum sadiqin idan kun kasance gaskiya kuke faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kirkirar qur'ani yayi idan gaskiya kuke faɗi ai kuma ya kamata a ya kamata ku iya kirkirar kwatankwacin qur'ani kenan sai aka kalubalance su da wannan su kawo sura ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala yace bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi duk wayannan kame kame da suke yi iftarahu cewa ma wakaci ne cewa wani ne yake sanar da shi min qaryatain azim da makamancin abubuwan da suke kawowa Allah yake bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi kawai dai abin da ya faru da su shine sun karyata abin da ba su game shi da sani ba walamma ya'tihim ta'wil kuma ta'wilinsa bayaninsa bai riga ya zo a gare su ba sun yi gaggawa wajen karyatawa كذلك كذب الذين من قبلهم الله يجي حكى لنا وأن تكذب أشير تكرية آية الله تبارك وتعالى فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كيف تخلي يد عاقبة الظالمين يكتب الإمام السعدي رحمه الله تعالى يجي شيوا وأن آية دليل شيء أكل شيوا babu kyau mutum ya zanto mai gaggawa cikin hukunci gaggawan karɓan magana gaskata magana gaggawan karyata mutum tun bai bincika magana ba zai gaskata zai gaskata musamman irin wannan yana faruwa ne idan aka zo aka faɗi wani abu mummuna game da wani abin wani mutumin da abokin adawar kare a wannan halin ka san ai ba ka bukata kai da kiyaye kai ko ba gaskiya ba ne ba kawai sai ta yana ko ba gaskiya ba ne sai ta yana kaga sai ka shiga haccin wannan da ka yada abin da bai faru ba a kansa gaggawa cikin gaskatawa ko kuwa karyatawa yana faruwa da mutane da yawa wani an riga an configuring din tunaninsa wannan na da cikin dalilan da wasu a yau suna da opportunity din su shirya su tafi hanya madaidaiciya amma sun hana kansu domin an riga an configuring din tunaninsu idan ka ji magana daga wajen wane da wane da wane da wane ko sauraro karka yi balle ka fara tunanin za ka menene za ka yadda da shi za ka sai hana kanki fahimtar gaskiya zai hana kanki jin gaskiya wa'ancan kuma da suka hana shi suka suka suka ciro surayen wane da wane da wane da wane ba a sauraron sunna mafi yawan lokuta domin ba a san wanda aka hana sauraro dan ba a son mutane su gano gaskiya ta hannunsa ne tun ba ka fahimci ne ake cewa wace wallahi karya ne shi ne abin da ya faru da wayan nan bima lam yuhitu bi ilmi kuma tawilinsa ba bayaninsa bai riga ya zo a gare su ba amma sun gaggauta karyatawa shi mai neman gaskiya ko ina ya ga gaskiya daukawa yake shin gaskiya ne idan tana neman gaskiya ko mutumin da kake adawa da shi in gaskiya ya faɗa ka menene ɗauka mun sha karanta hadisin nan na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda na qissarsa tsakaninsa da shedan wanda zai je an baiwa Abu Huraira gadin baitul mali inda ake tara kaman kayan zakka abinci da makamancin shedan sai ya zo sata ya fito a siffar mutum ya zo yana sata Abu Huraira sai ya kama shi sai ki daya hakuri ka rufa min asiri ina da iyalai ne shi yasa ka gaba abin da zan ciyar da su na zo nake sata a wajen nan yace ba zan dawo ba idan ka rufa min asiri Abu Hurairah sai ya bari da aka waye gari Abu Hurairah ya ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya ce komai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Abu Hurairah me ya faru da kai tsakaninka da wannan farawan na jiya Abu Hurairah ba zai ji mamaki ba domin ya san ana wa manzon Allah ne wahayi yake ai ga yadda muka yi da shi na kama shi ya bani hakuri yace ukhalli sabilahu ba zai ba zai sake dawowa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karya yake zai dawo kaga tunda manzo Allah yake zai dawo kam ai ba shakka Abu Huraira ya koma gadin da yake da dare yana jiran zuwan sa ai tunda manzo Allah yake zai dawo dawo kam ya zama kilan sai ga kiran ya taho ya zo yana saka Abu Huraira sake kama shi yake wannan dai zancen na jiya iyalai na ina da iyalai shi yasa ka ga nake wannan kai hakuri ka rufa min asiri ba zan dawo ba yake sai na sake ina dawowa wace gari manzala su zama yake ya kuka yi da mutumin ka jiya yake ga yadda muka yi da shi amma yake ba zai dawo ba manzala yake kare yake zai dawo ya dawo karo na uku abu hurera ya tafi ya jira shi ya jira dawowarsa kamar yadda manzala ya faɗa da ya kama shi amma a lokacin ba ba a riga an sanar da shi shekan bane ba da ya kama shi yake wannan karanta ba zan bar ba ka zo na ɗaya ka ce yawan iyayi kaza kaza ba za ka dawowa ba ka dawo na biyu ka za ki cewa ba za ka dawo ba ga na uku nan ka dawo wannan karin ba zan bar ba yace kai hakuri ka banni zan sanar da kai wani ilimi kaga ba farawo ya zama malami yace me wani ilimi kuma ya ce idan a kwamfutar mabujaj idan ka nufi bacci ka kwanta a makwanciyarka da daddare ya ce ka karanta ayatul kursi idan ka karanta ayatul kursi babu shaitan da zai iya zuwa kusa da kai har gari ya waye ya ce sai na sake shi da aka waye gari ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mai ya gari da wancan mutumin jiya yace ga yadda muka yi da shi amma kuma yaz'u annahu yu'allimuni yana ikirarin cewa shi zai sanar da ni wani ilimi cewa idan na zo kwanciya na karanta ayatul kursi in na karanta ayatul kursi har na waye gari babu shaitan da zai zo kusa da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqa wa huwa kadhub yace ya maka gaskiya wannan labarin da ya baka na karanta ayatul kursi a matsayin kariya daga cuta na shaidanu cikin dare har a wayi gari yace wannan gaskiya ne duk da cewa wanda ya faɗi wannan gaskiyan makaryaci ne kaje makaryaci ne shi amma yau yayi ne ya faɗi gaskiya sai a tabbatar da gaskiyan da ya faɗa manzo Allah ya tambayi Abu Hurairah yake shin ka san wannan da kake ta kamawa ka kama shi ya dawo ka kama shi ya dawo ne yace wallahi ban sani ba manzo Allah sun ce zaka shaytanun wannan shaytani kaga shaytan da kansa ya san cewa idan aka karanta ayatul kursi shi zai iya masa wasa amma mutane nawa ne suke da ayatul kursi akan harsunan sa yau mutane nawa ne suke da ayatul kursi a kan harsunan ayatul kursi aya ce mai karfin gaske da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana wannan al'ummar cikin alqur'ani yana daga cikin abin da ake karantawa domin neman tsarin Allah daga shedanu da sharrin shedanu a lokacin da kake baccin nan sai baka san abubuwan da ke gudana ba daga san abubuwan da ke gudana ba musamman yanzu irin yadda gidaje gidajen da yawa daga cikin mutane suka zama suka zama mazaunan shaidanu irin salon yadda muke gina gidajen kaga gidajenmu ɗakunan kwananmu da bayan gidanmu wajen da muke yin bayan gida wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gida ne da ke dano shi yasa kake neman tsarin Allah daga maza da mata daga cikin shekaru kafin ka shiga wajen da kake kake biyan bukatarka amma kuma za ka ga ɗakin da muke assalamu alaikum kafin mu shigo nan ne muke yin gufura na kai idan muka fito daga bayan gida mahallin ɗaya ne inda idan ka fito in ka fito daga bayan gida ne gufura na kafin ka shiga za ka yi isti'aza kafin ka shiga in ka fito za ka ce gufura na inda kake takawa ka ce gufura na kan nan shi ne kake takawa bayan ka ce assalamu alaikum ɗakin kwananka kenan wasu kuma wata al'ada shi ne bayan mun gina ban ɗaki a cikin ɗakin nan akwai yanzu wata al'ada na barin ban ɗakin a buɗe ba ku lura da wannan ba barin ban ɗakin a buɗe za ka idan ka shigo ɗaki kawai za ka ga ban daki ne ko ban ban dakin a menene a kuɗi ko domin tsananin yadda muke tsaftacewa ne muke ganin to ai babu bambanci tsakanin ban dakin da dakin da muke kwana shi yasa idan mutum Allah ya jarabce shi da jinnu ka ga an yi ta yin rukuya aljanun bai fita ba tun aljanun yana da inda zai zauna ya bar ku ya zauna a gefe ga bayan gida nan ya zauna a gefe yana jiran ku ku ta karatun Qur'ani ku ta karatun Qur'ani sai kun gaji tukunna ya shiga jiki ko hoji banda wannan ai akwai yadda masana ilimin gine-gine shi ne isharar da nake yi kwanakin baya cewa idan kai duk fannin da kake ciki kai kai islamizing din wannan fanni masana ilimin gine-gine akwai yadda za su tsara ban ɗakin zai zanto a cikin ɗakin amma kuma ba wai daga cikin ɗakin ne za a taka ban ɗakin ba ba daga ban ɗakin za a dinga taka ɗakin ba akwai yadda za a iya yi ya zanto akwai corridor wadda za a keɓe ban ɗakin amma da yake da yake muna son mu yi ne da ma'aikatan filin filin bai da yawa muna son mu yi kaza da adadin bedroom ne kaza kuma muna son kaza dan haka in kace za a yi wannan abubuwan ya kamata idan muka zo muka ga design din gida muka ce waye wannan aka ce architect wani shi ke musulmi ne shi yasa yake da irin wannan tunanin ɗakin bako misali gida da kake da kai da iyalinka da matarka kana yin baki suna shigowa ‘yan uwanka na jini ba maharraman matarka matarka bane su bai duk wayannan karantarwar duk an yi watsi da su za ka kai kana legan kaninka yana abuja kai da ka tafi legan shi kuma ya taho daga kaduna kuma a gidanka zai sauka kuma a gidanka din akwai wa akwai matarka an yi shari'a a wajen to ai kai na ne ai ai na yadda da shi ai matata ma na yadda da ita wa yake kuma ka yadda da shi ba wa yake matar ka baka yadda da ita ba wayannan hukunce hukuncen fa an saukar wa mutanen da Allah ya ba su shi da suka fanta ne ba to kai kai sai ai Allahul Musta'an ne sunan ka ko sai ma ka san sunan ka Allahul Musta'an wa'ancan imanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan aka daura imanin Abubakar akan wato mizani aka daura imanin al'ummar nan gaba da akan mizani imanin Abubakar ya fi nauyi amma da su ake yi da aka ce wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i al-hijab da Abubakar ake yi da Umar ake yi, da Usman ake yi, da Ali ake yi, da Ibn Mas'ud ake yi, da Ibn Abbas ake yi, amma kai ta ce a ba a bukatar min wara il hijab ai ai ai kari na ne. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi yake gargadi, yake ku ku na gargade ku ku daina shigan gidajen matan da ba ku bane mazajen su ba, kuma ku ba maharraman su ba. Wani mutum yace ya manzon Allah amma sallallahu alaihi wa sallam me za ka faɗi akan ɗan uwan miji me manzo Allah yake yake alhamul maut yake ɗan uwan miji mutuwa kenan ma'ana har da shi aka hana shi lokacin da mijin baya nan to bari in tambaye ka mana tun da ɗan uwanka ne ran da ka je neman aurenta wa aka aurarwa an auren muku ne duk mazajen gidan ko ko kai kada aka aurarwa ai kai kada aka aurarwa wani yanayi ne na rashin kishi kamar yadda ka san mutane maciya alade al-imamu shafi'i yace daga cikin ɗabi'ar mutanen da suke cin alade shine cewa shi ba su da kishi shi yasa za ga turawa za ga mutum ya kama hannun matarsa sun tafi fati matarsa ba amma da aka tashi rawa ita tana rawa ne da wani kaso daban shi ma ya hanta wata daban kuma yana gani yana ganin matarsa suna runguman juna da wani kaso shi kuma ita ma san bata damu ba ga mijinta da da wata yar iska kai ka san dabbobi suna da kishi ko dabbobi suna da kishi mun taba samun wani larabawa a bayan gari masu kiwon raguma sai nake tambayan su domin Allah ya buga misali da rakumi cikin cikin alkur'ani ai ko a fala yanzuru na ila ibli to akwai abubuwa masu ban mamaki a cikin yadda Allah ya halicci rakumi sai muke tambayar su ne tafiyar rakumi kaza kaza da sauran daga cikin abubuwan da suke faɗa mana suka ce kun ga wancan idan idan wato daga cikin rakuman ana son wani amma me ake ce wannan rijiyar rakumi da da hausa yana da suna eh idan amali daya wadda ba wancan ba ana son ya samu saduwa da a macen rakumi kun ga wancan kasuwar rakumin sai dai mu kai shi nesa yake idan wani ya sadu da ɗaya daga cikin mata daga cikin rakumin yake wallahi sai ya kashe shi zai kashe shi babu rai rakumi ya fi ka kishi za ka ga kaji kaji zakaru suna da kishi in kana lura za ka ga suna da kishi amma mutum mutum san adam ake bai da kishi idan ko tsarin gidanka tsari ne na shari'a eh za ka sauke baki amma kuma bakin ka yi da nunin su a yadda babu ba wai kai za ka yi subjectin matarka zuwa ga gida ko kuwa mutanen da zai tura electrician baya gida zai tura electrician ya je mai ya shiga har daji ya je gyara wani abu da ya kona a gida za a canza wani abu ne a wani bulb ne a television za a duba a satellite za a duba matan shi kadai ne kuma a gida ya tura plumber ya tura gyaran AC duk waɗannan rashin kishi ne muna musulmai addinin mu rayuwar mu gaba ki ɗaya shi addini ai rayuwar nan gaba ɗaya addini ya fara to sanadiyar ire-iren waɗannan abubuwan idan kuka ji fitintunan da suke faruwa tun da an ji kiyayewa in kuka ji fitintunan da suke faruwa mata nawa ne waɗanda ba su da imani suke shigo da maza da sunan fulamba suke shigo da maza da sunan mai gyaran gefe tun da shi mijin in ya zo gida ma yake a wannan kuma ba ai kwalik ɗina ne a ofis ka biyo ta gida wallahi in ka fito da in ka fito da ranka Allah ne bai bai nufi kana da sauran kwanaki a duniya kenan ai wannan hauka kenan ai mun wayi gari ba mu da kishi ba mu kishin matanmu ba mu kishin ƴaƴanmu mata ba mu kishin kannenmu mata shi yadda za ta ga mace ta fito kusan kirara za ta za ta fito daga anguwan da take da ka je ka ga irin shigar da mata suke yi sun fito da gidajen mutane sanannu tun da ka fito da gida har ta koma babu wanda ya mata nasiha ina uban ina yayyanta maza ba ku da kishi ne wannan shi ne addini ba wai kan ayi alwala ayi sallama ba addini bai kare a nan ba rayuwar ka gabaki daya yadda kake sanya tufafi yadda kake magana yadda kake tafiya abubuwan nan gaba daya addini ya ne ne addini ya tsara a wannan gari da ake cewa kukur a jos akwai wani dan uwa abokin karatu ya ce akwai akwai gidan da ya sani wacce matan gidan ta haifar wa mijinta da ya aure ta ‘ya'ya kuma ta haifar wa kanin mijinta ɗa. Kuma ba koyayyen labari ba ne a garin an san wani ɗan wani ne, amma kun san a shari'ar musulunci ba ɗan shi ba ne. Idan wancan wancan in ka ce mai rakumi ma ka ma girmama shi domin rakumi yana da kishi. idan wancan bai bai nafiyin yaron ba har yanzu domin manzon Allah yake alwaladu lil ikrash tunda an haifi yaron ne akan makwancin wannan mutumin face bai je ya kore yaron ba kuma an yi li'ani to yaron za a lissafa daga cikin wa ƴaƴansa domin addinin musulunci tsarin shari'ar musulunci shi ne ba a san a wayi gari a samu wani yaro a cikin al'umma wadda bai da uba babu mai ɗaukar responsibility din wannan ɗan so shi yasa a a matakan da ake bi kafin ka kore ɗa matake ne masu tsanani kamar yadda Allah ya bayyana mana cikin surat suratul nur hadda gado zai ci gado sosai ma domin haka daga ina muka tafi muka muka tafi muka shiga zancen kishi da kishi da sauran muka ce idan gaskiya ya zo a gare ka daga ko ina gaskiya ya zo a matsayin ka na mai neman gaskiya kar ka ci haba wani ne zai faɗa min gaskiya kamar wannan mutumin da lokacin da masailamatul kazzab yace shi ma manzon Allah ne Allah ya aiko shi wani mutum musulmi ne ba ya musulunta da ya ji labarin musailama daga kauyen dan garin su ya ce shi ma annabin Allah ne makaryaci kuma ba sai ya ridda sai ya ridda ya je wancan ya ce ai da in bi annabin gaskiya gwamma in bi annabin garinmu ko da makareci ne akwai bata da ya kai wannan to akwai waɗanda suke karɓan gaskiya on the basis of dan wani gari ne ne akwai dan wani gari ne ya kawo aya ya kawo hadisi ya faɗi yadda hukuncin Allah amma za su ce maka dan wani gari ne dan dan dan dan kafi ne domin shi sanin garinsa shi zai determine din zai karbi gaskiyar ko bai zai ba zai menene ba ba zai taɓa ba Allah ya yi mana za mu dafa aya na wallahu ta'ala eh akwai masallatai da yawa akwai limamai ba za ka san wanda yake shirka ba duk inda sallah ta riske ka kai hukuncin asali shine cewa kowa salimul hal duk musulmi da ka gani halinsa salimi ne Allahumma sai dai idan kana da privilege idan kana da privilege cewa wannan yana ɗanɗana wani abu na shirka kai kana da privilege to a wannan halin kai bai halarta a gare ka menene ba kai sallah a wajen ba amma generalization cewa wayannan zai yi ba suna yi za ka shiga hakkin su an fahimci wannan za ka shiga hakkin babu laifi kuma ka nufi masallacin da hankalinka yake kwance da mutumin da yake menene yake limanci babu laifi kai wannan amma hukuncin asali shi ne cewa duk inda ka tafi kaga musulmai suna kallon alkibla suna yin sallah kai ma ka nene ne ka fi su kuma ba a son bincike ba a son menene bincike ba a son bincike ce wannan wannan shi ya aƙidarsa yake shi ɗan wane ne shi ɗan kaza kaza kaza ba a yin wannan ba kai ka ga musulmai ba sun fuskanci alƙibla suna yin sallah yadda manzon Allah ya karanta kai sallar da kai gaba in akwai wani abu ma wannan abu bai shafi menene ba kuma Allah ba zai menene ba Allah ba zai tambaye ka ba wallahi ta'ala na'am
ya halatta ga mai azumi ya
ya halatta ga mai azumi ya buga kwallo to in ya buga kwallon ni zan ji jiki ne ya buga kwallo ma wa zai ji jiki ya halatta sai dai ya halatta ga mai azumi ba haramun bane mai azumi ya buga kwallo duk wani abin da kake yi kafin zuwan azumi wanda ba haramun bane hukunci zuwan azumi ba zai ne da shi ne ba amma dai kawai dai abin da ake kwaɗaitar da kai shi ne cewa azumi lokacin azumi wani lokaci ne mai tsada mai zai hana lokacin da kake dedicated wa kwallon kafan nan a lokacin da ba cin azumi ba duk da wayannan kwanakin kiɗa ya yi ne yau muka fara azumin yau tara gobe an yi kashi ɗaya cikin uku kenan ba inda muna da rai da lafiya so me zai hana wannan lokacin da kake buga kwallo kafin azumi ya zo mai zai hana kamar yadda shi lokacin tilawan Qur'ani me zai hana na cikin sati hudun nan amma buga kwallo ba haramun bane za a iya yi cikin azumi amma sai ka duba shin lokacinka tsadar lokacin nan na cikin azumin watan Ramadana shin ya cancanci ka je ka yi wannan da lokacin abinda za ka duba kenan wallahu a'lam na'am
ya ya halatta mutum ya zaɓi kafiri wanda yake biyan masa bukata a matsayin shugaba
ya danganta hukunci na asali shine cewa ba a fifita kafiri akan wa akan musulmi ba a fifita kafiri akan musulmi domin shi halin kafiri bai canzawa halin sa bai canzawa so domin yana biyan bukatarka wannan ba dalili bane na ka fifita shi akan wa amma idan akwai an shiga halin da misali kamar musulmai da suke rayuwa a Amurka misali masu masu neman takara maslaha musulmai suke dubawa su ce wane ne idan ya zama idan ya zama shugaba mu musulmai mazauna wannan wajen za mu samu sassauci kaga a wannan wajen dama ba su ba between the sea and the deep blue sea ne a yi wannan the devil and the deep blue sea ne wannan da haka za su zaɓi dan wanda yake da dan dama dama ne an fahimci wannan eh wallahu ta'ala alam na da wannan zamu da tsaya abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana da baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mana ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wayannan darussa da muke daukawa daga cikin tafsirin alqur'ani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu daman aiwatar da su ya bamu daman yin aiki da su a rayuwarmu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatan mazan su da matan su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan namu lokaci yayi ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka karfafu a cikin wannan wata ne alfarma ya Allah kamar yadda kake ba mu dama kake hada fuskokin mu a cikin wannan gida naka masallaci muna roƙon ka ya Allah da girman zatin ka ka hada fuskokin nan cikin jannatul firdausil a'la hada subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk